الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ci gaba da karatun littafin nukhbatul fikar na al-imam ibn hajar al-asqalani bayan muqaddima malai ce fa aqulu al-khabaru imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan fa aqulu ina cewa al-khabar shi khabar me ake nufi da al-khabar wajen malumai maluman hadisi idan sun ce al-khabar to game da me ake nufi da al-khabar suna da aqwal daban-daban qawli na farko shine الخبر مرادف للحديث كان إذا أنت الخبر أنا في حديثي دي قول النبي سكتي إذا أنت الحديث تشيني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيني أبن ديزو دقى النبي صلى الله عليه وسلم دقى أنت حديثي أين شروع تشيني كيس أي أبن ديزو دقى النبي إذا كما أنت خبر شيني ما جاء عن غيره أقول ناسو تسيدا وانقى قول نبيو to kuma muna iya ƙara wasu maganganu na malumai idan an ce alhadis an yi shiru kenan kai tsaye ana nufin hadisi wanda ke marfu kenan da ka ce hadisi ka shiru kai tsaye magana annabi kake nufi to amma idan za ka ce hadisi kuma ba kana nufin magana annabi ba kamar kana nufin magana tabi'i ko kuma magana ta sahabi to dole ka ƙara wani abu a kai kamar ka ce wanga hadisi ne mawquf kaga idan ka ce wanga hadisi ne mawquf ma'ana kana nufin maganar sahabi maganar sahabi ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in ka ce wanga hadisi ne maqtu' ma'ana kana nufin magana ce ta tabi'i daga cikin tabi'i qawli na uku sai mu ce bainahuma umumun wa khusus tsakanin hadisi da kuma alkhabar akwai abubuwan da umum ne da kuma khusus mutlaqun sai ce fa kullu hadithin khabarun min ghairi aks ibn hajar a cikin nuzhatun nazar ya ce fa kullu hadith dukkan wani hadisi fa kullu hadithin khabarun min ghairi aks dukkan wani hadisi khabar ne amma ba kowane khabar ba yake zama hadisi kenan kaga tsakaninsu akwai suna shiga cikin juna to ya ce alkhabaru شي خبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين إما كوي شي خبر يا زمن ينادى له طرق ينادى وسحيوي بلا عدد معين وأن باس دوت إياكا قيددا وأن حيوي سنزو ديوا أو مع حصر بما فوق اثنين كوكما يا زمن يازو تاردا يازو تو حيوي kilgaggu wanda suna sama da hayya biyu au bihima ko kuma ya zo ta hayya biyu kawai au bi wahidin ko kuma ya zo ta hayya ɗaya rak to yanzu malam zai zo ya bayani ɗaya bayan ɗaya a kawo anan hayoyi da ya zano ta zawo hadisi da ya ce ima an ya kuna lahu turqun bila adadin muayyan to anan abin da yake nufi shine mutawatir shi ya ce fal awwalu na farko shine almutawatir shine mutawatir shi yake zawa ta irin wannan sahayya almutawatir kuma shine hadisi wanda ya zo ta hanyoyi masu yawa shi kuma hukuncin shine hukuncin shi shine ilmu daruri ne ma'ana dole ne ka yi yaƙini da cewa gaskiya ne dole ka karɓa dole kuma ka yi abin da wannan hadisi mutawatir yake umarta ka da shi dole a gaskata shi بشروطه إذا يازو تارد شرط إنشي إذا ياتك شرط نزما حديثي متواتر حديثي متواتر إن هذا شرط أقول أفضل نفرق وشيني يا زمانتو وأن دا سكر ويتوشي عدديني ما يوا تو هي أكا سامو ساباني وزمي أكي نفي دا يوا معلومات سي مغانا إري إري أما أبن دا يفيرين جاي شيني دي متنقوما كينا دا مت daga mutum goma zuwa abin da ya yi sama su ne idan sun ka hadisi yake iya karɓa wannan suna na cewa wanga hadisi ne mutawatir sharaɗi na biyu a samu wannan yawan nasu a cikin dukkanin tabakat na isnadi a sami shi tabaka ta sahabbai irin haka haka tabaka ta tabi'ai hakanan hakanan har ƙarshen isnadin sannan sharaɗi na uku ya zamanto a tabi'ance a al'adance ba a iya cewa sun yi karya saboda yar amintattu ne da kuma ga suna da yawa sharaɗi na ƙarshe na fudu kenan shine ya zamanto abinda suka dogara da shi wajen bayar da labari shine kamar su ce sami'ina ko ra'ayina aw lamasna ko kuma abin da ke kama da hakan kenan wannan shine ake ce ma alhadithul mutawatir to in ba shi ba dukkanin sauran ahadith ahad ne kuma sun ma idan sun inganta aiki da su ya zama wajibi kuma a hannu akan abin da ya zo na hani a cikinsu almutawatir akwai almutawatirul lafazi kuma akwai almutawatirul ma'anawi almutawatirul lafazi kamar lafazin hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa misali hadisin man kadhaba alayya muta'ammidan falitabawwa maqa'adahu minan nar inda annabi ke cewa duk wanda ya mini karya da gangan to yayi sauri ya je ya zabi wajen sha'auta kaga mutawatir ne lafawiyun wa ma'anawiyun marwaitan shi suna da yawa malumai suna cewa sahaban da suka rawaito shi sun kai wajen sun kai wajen sahabi saba'in sannan kuma akwai almutawatirul ma'anawi almutawatirul ma'anawi shine hadisin da zai zo da lafuzza daban-daban amma dai ma'anar da ke koyarwa ɗaya ce irin hadisin hadisul masih al khuffain hadisan da suke magana akan shafa akan khuffi kaga su ma dai hadisi ne wanda yake mutawatir amma dai mutawatir ne sai dai ma'anawiyan ba lafaziyan ba kuma malumai sun wallafa littattafai game da shi almutawatir sun keɓance shi da ta'alifi kama irin al'imam suyuti ya rubuta littafi da ake cema al'azharul mutanasira fil akhbar mutawatira haka kuma ya ƙara rubuta littafi da ake cema qatful azhar shi ma imam suyuti ya rubuta shi sannan na gaba mala ya ce wasani almashhur wa huwa almustafidu ala ra'ayin abu na biyu shine haya ta bi wadda hadisi yake zawa a kanta shine almashhur hadisi idan ya zo ta hanyoyi guda uku zuwa abin da ya yi sama to wannan shine ake cima almashhur وهو المستفيض ما ليتي كما شينا أكتما مستفيض على رأي معنا أكن قولي نوس معلومي كينا أتكيت ديزامي تيوا الحديث وان ديكي مشهور شيني حديث دا يزو تحيوي قدا أكو زوا أبن دي سما إن دي بيك حدي نتواتر با كينا ما لم يبلغ حد التواتر شيني أكتما المشهور malam sai ce wa huwa mustafid kuma shine ake ce ma mustafid ala ra'ayin aka wani kauli na wasu daga cikin malumai idan ka dibi littafin tadribin rawi na imam suyuti a cikin shi malamin ya kasa hadisi mashhur kashi biyu ya ce akwai mashhur wanda shi ya shahara ne tsakanin ma'abuta hadisi kenan wannan shine mashhur wanda ya cika shurut na zama mashhur sannan kuma akwai mashhur wanda mashhur ne amma adatan ma'ana mashhur ne amma wajen wasu malumai daban wanda ba na hadisi ba shi kuma dai mustafid shi mustafid an sharɗanta isnadin shi ya zamanto farkon shi da ƙarshen shi iri ɗaya ne a ce wa an ga hadisai mustafidai ne to isnadin su in nan mutum hudu hudu ke akwai to kowane isnadi ya zamanto mutum fudu-fudu ne ma'ana kowace tabaka ya zamanto mutum fudu-fudu ne har ƙarshe amma shi mashhur ana iya samun nan waga tabaka ta shafi nan tabaka ta shafi mutum uku watan ta baka mutum fudu watan ta baka mutum uku watan mutum fudu watan mutum biyar to amma shi mustafid dole ya tafi a jere idan aka samu mutum uku a tabaka ta farko to haka za a samu wa'annan mutanen uku a kowace tabaka idan mutum fudu aka samu a tabaka ta farko to haka za a samu wa'annan mutanen fudu a kowace tabaka dole a samu mutum fudu kenan isnadin shi ya tafi a jere wannan adadin yanda aka same shi a tabaka ta farko a same shi a tabaka ta tsakiya a same shi a tabaka har ta ƙarshe ya tafi a jere to wannan shine mustafid a wurin maluman da suke rabe tsakanin mashhur da kuma dai mustafid to shine bambanci tsakanin mustafid da kuma mashhur kenan kaga al-mashhur a'ammu min al-mustafid kenan shi yasa mala yace wa huwa al-mustafid ala ra'ayin shine mustafid a ra'ayin wasu maluma amma in ba haka ba mustafid da kuma mashhur kusan abu guda ne sai mala ya ce athalis na uku shine al'aziz hadisi aziz shine hadisin da mutum biyu suka ruwaito daga mutum biyu daga mutum biyu har zuwa ƙarshen isnadi kenan ya zo ta hayoyi guda biyu shine ake ce ma aziz idan haya sun kai uku to ya tashi daga aziz ya koma hadisi mashhur to aziz sai mala ce walaisa shartan lissahi hadisi ya zamanto aziz ba shi bane sharaɗi na cewa dole sai ya zamanto aziz sannan zai inganta ma'ana ba sharaɗi bane a ce sai ya zo ta hanyoyi biyu ko kuma abin da ya fi biyu sannan a ce zai inganta zai inganta ko da ta hanya guda ne khilafan liman za'amahu saɓanin wanda ya ce dole sai hadisi ya zamanto aziz sannan za a karɓar shi sai ya zamanto ta hanyoyi daban-daban kenan sannan za a karɓar shi daga ciki wanda suka yi wannan magana akwai wani mu'tazili da ake ce ma aliyu arjubai wannan shi mu'tazili ne su suka tafi akan wannan kauli kenan malam ya battala wanga kauli ya ce kauli ne batil walaisa shartan lissahih sannan warabi'u na fudu shine al-gharib hadisi gharib sai mala ya ce wa kulluha dukkanin wa'anga abubuwa da ya zano na mashhur da kuma aziz da kuma gharibkin bayan mutawatir ya ce wa kulluha dukkanin su siwal awal in banda na farko kenan in banda mutawatir to dukkanin su ahad ne duk wani hadisi bayan mutawatir to hadith ne wanda yake ahad kuma ana karɓar shi iya inganta ai kuma aiki da shi kamar yadda za a yi aiki da hadisi wanda yake mutawatir shi gharib shi ne hadisin da wani marwaci ɗaya yake banta da shi marwaci ɗaya yake banta da shi a kowane sashe daga cikin isnadi a farkon isnadi ne tsakiyar isnadi ne ƙarshen isnadi ne ko da ko daga ɗaya ya koma biyu biyu ko ya koma uku uku daga ɗaya to wannan hadisi za a ce mishi hadisi ne wanda ke gharib sai mala ya ce wa fi hal maqbulu wal mardud daga cikin akhbarul ahad akwai hadisin da yake maqbul ne za a iya karɓar shi saboda ya cika siffofi da kuma sharuɗa na inganci to sai a karɓa wal mardud kuma akwai mardud wanda za a jefar da shi a ƙi karɓa saboda bai cika wannan sharuɗa ba sai ya allala wanga magana ta shi inda ya ce wal mardud sai ce limaza li tawaqqufil istidlal biha ala al bahthi an ahwali ruwatiha sai ya ce saboda shi mardud karɓar shi ko rashin karɓar shi ya dangantu daga istidlal dalilin da za a kafa dalilin da za a samun shi karkashin bincike da za a yi akan ahwali ruwatiha game da halaye na marwaitan idan akwai wani ta'an game da marwaitan to kenan hadisin ba za a karɓe shi ba kenan a nan abin da za mu fahimta shine a hadis da ahad karɓar su ko rashin karɓar su ya danganta daga isnadin nasu abu na farko da za ka yi za ka kalli isnadin hadisi idan wannan hadisi isnadin shi isnadi ne wanda rijal ke shi siqat ne ya cika sharuɗa na karɓar ruwaya babu wani ta'an daga cikin marwaitan kamar yadda za mu tarzo asbabu ta'an da sauransu to idan isnadin idan isnadin kin shi idan isnadin nashi ya zama to rijal ne wa'anda ba su da matsala kuma isnadin ya isa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi za ka karɓe shi ka yi aiki da shi kamar yadda za ka yi aiki da hadisi wanda yake mutawatir ko da ku cikin aqida ne ko da hadisin akan aqida yake magana ma'ana hadisi lahad ko ya zamanto marawaitan nashi sun bayyana siqat ne wa'anda sun tantance a karɓi hadisin su to wannan makabul kenan aiki da shi ya wajabta kamar yadda za ka yi aiki da hadisi wanda yake mutawatir sannan na biyu za ka iya kai bincike akan wannan hadisi sai ga marwaitan nashi ba su inganta ba ba su cancanta ba a karbi hadisi daga wurin su ba sai ka ce hadisi ne mardud kenan bai inganta ba na uku za ka iya kai bincike akan shi ka kasa gane da'ifanci ko kuma dai sahihancin nashi to nan ma sai kai kawo kufi akan shi ba za ka yi aiki da shi ba sai lokacin da ka gano ingancin shi kaga tunda yana cikin bincike har yanzu dai ba za ka yi aiki da shi ba kenan kaga ya zama to mardud saɓanin masu cewa ba a aiki da hadis al-ahad game da abin da shafi aqida wannan magana kuskure ne a hadis al-ahad idan sun inganta za su iya ba za a iya aiki da su ko ina ana iya yi aiki da su fil aqida da kuma dukkanin wani abu na hani ko kuma na umarni na umarni على البحث عن أحوال رواتها دون الأول ديتا دون الأول أبن ديك nufi. na farkon dunil awal banda na farko shine almutawatir kenan almutawatir kaga bai bukata wani dogon bincike sai ce wa qad yaqa'u fiha ma yufidu ilman nazariyya bil qara'in kuma dai a cikin ahadith al ahad ko akhbar al ahad yana iya ana iya samun abinda yana amfanar da ilmin nazari ilmi ilmi wanda yake al nazari ilmin nazari shine ilmin da yake tabbatuwa bayan bincike kamar abin da za a bincika bayan an bincika sai a gano cewa sahih ne to idan ya inganta muka ce aiki da shi ya wajibta idan ka gano inganta shi bil qara'in ta hanyar dalilai to wannan ya wajibta kai aiki da shi a alal muhtar akan zance mafi inganci to yanzu kuma sai hadisi gharib mala yace thumma al gharaba imma an takuna fi asli sanad aw la yace sannan gharaba imma an takuna tana iya yiwa ta zamanto ita wannan gharaba tana farkon isnadi eh fi asli sanad kenan a farkon isnadi aula ko kuma a kenan tana iya kasancewa tsakiya tana iya kasancewa karshe abinda malai yake so ya ce hadisi gharib shine hadisi wanda aka samu tabaka daga cikin tabakokin shi na marwaita aka samu wani waje inda ya kaɗaita da wani marwaici daga cikinsu ko ya zamanto wannan kaɗaituwar ta ruwaya ta faru ne daga sama daga farkon isnadi kenan kamar daga sahabi a ce sahabi guda ne rakka ya rawaito shi ko kuma ya zamanto ita wannan gharaba kin ta faru ne a tsakiyar isnadi a ce ga isnadin ya zo ruwaya ta zo cikin kowace tabaka mutum bibi sun roito ko uku uku sun roito sai aka samu wata tabaka ɗaya daga cikin tabakokin inda mutum guda rak ne ya roito hadisin to sakamako wannan ruwaya ta shi shi kadai to sai a ce wannan hadisi ne hadisi ne gharib mala ya ce fal awwal na farko kenan idan gara bakin ta kasance a farkon isnadi sai a ce mishi alfardul mutlaq kenan shine fal awwalu alfardul mutlaq idan malamai sun ce alfardul mutlaq suna nufin hadisi gharib hadisi wanda mutum ɗaya ya ruwaito shi a farkon isnadi wannan shine ake ce ma alfardul mutlaq wasani na biyu shine alfardul nisbi shine gharib kenan wanda shi inda aka samu gharabakin a tsakiyar isnadi ko kuma a ƙarshe kenan a tabaka ta tsakiya ko kuma tabaka ta ƙarshe-ƙarshen isnadi sai ce wa yuqillu itlaqul fardiyyati alayh ba a taka ce mishi hadisi bane wanda yake alfard shi galibi suna ce mishi algharibun nisbi kuma ana iya cewa alfardun nisbi amma galibi suna cewa dai algharibun nisbi kamar yadda ma da ya ce wa yuqillu itlaqul fardiyyati alayh